أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أدوان إلا على الظالمين Allahumma ya rabbi iftah alaina futuhal arifin a bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da zuwa tafsirinmu na yau rana na kowace karo na uku wanda yau za mu tashi cikin suratul baqara wanda wannan sura mai albarka ita ce sura ta biyu a jerin surori na alkur'ani suratul baqara kuma wannan sura ita ce sura mafi tsawon sura a cikin alkur'ani karan kaf duk cikin alkur'ani daga fatiha zuwa nasi babu suran da ta kai suratul baqara tsayi saboda yawan ayoyinta ayoyinta duk da akwai yanda aka dan samu sabani wasu suka ce 286 ko kuma 285 sannan kuma ita ce sura ta biyu bayan suratul fatiha sannan kuma duk ayoyin wannan surar gaba ɗaya na suratul baqara madaniya ce ma'ana gaba ɗaya a madina aka saukar da suratul baqara complete ɗinta babu aya makkiya a cikinta ko guda ɗaya to wannan sura ta tattaro abubuwa da dama waɗanda yake da alaƙa da musulmi da rayuwar musulmi a diyan da yake daga cikin abubuwan da ta tattaro kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa suka ce ishtamalat hadhihi sura alkarima ala mu'zamil ahkam at-tashri'iyya wannan sura ta bakara ta tattaro mafi yawan hukunce hukunce na shari'a kaman wasu irin hukunce hukunce fil aqaidi abin da ya shafi aqidoji wal ibadat da abin da ya shafi ibada wal mu'amalat abin da ya shafi mu'amaloli wal akhlaq da abin da ya shafi dabi'u wa fi umuri zawaji da abin da ya shafi auratayya tsakanin mace da namiji duk suratul baqara ta taba wa talaq da abin da ya shafi saki wal idda da abin da ya shafi idda na mace wa ghairi hamil al ahkam shar'iyya da waɗansu abubuwan da ba ma waɗannan wanda aka ambata ba amma hukunce hukunce ne na shari'a duka zaka same su a cikin suratul baqara sannan wannan sura a ta fara ne kamar yadda kuka ji an karanta bayan da Allah ya magana akan littafi sai Allah ya faɗi sifofin mutane uku mutane uku nan mutanen farko shine sifofin muminai muminai din nan Allah ya faɗi sifofin su cikin aya hudu a farkon sura bayan haka sannan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya faɗi sifofin kafirai su kuma a cikin aya biyu sannan ya faɗi sifofin munafukai a cikin aya goma sha uku kamar yadda za mu zo mu ji yanzu wannan sura haka ita suratul baqara da haka ta fara sannan wannan sura ta suratul baqara me yasa ake kiranta da suratul baqara al baqara ita ce saniya a larabci ko to me yasa ake kiranta da suratul baqara abin da yasa ake kiranta da suratul baqara saboda kissan nan na annabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina abdul salatu wassalam wanda banu isra'ila aka kashe wani mutum a cikin su da aka kashe wannan mutumin sai zamana ana ta kokwantan wane ne yayi kisan ba san waye kisan ba ko da suka zo sai suka tambayi annabi Musa cewan ka bayyana mana da hanyar mu'jiza waye yayi wannan kisan da suka ce a bayyana musu sai suna ta tambaya sai annabi Musa ya ce to Allah ya ce ku je ku sayo saniya a daga nan sai suka fara tambaya ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha haka dai suka dinga yi safara'u faqi'ul launuha tasurrun nadir har lokacin da aka kawo zan saniya to wannan kissar ta saniya da ya faru wanda da aka je aka ɗauko aka samu saniyan aka ɗauko wani ɓangare na jikinta aka daki mamacin da shi sannan ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni to kissar wannan saniyan da tambayoyin da suka dinga yawa annabi Musa yaya saniyan yaya kalanta fara ce baka ce kaza to wannan kissar ta albaqaratu saniya sai ta jawo ake kiran wannan sura da suratul baqara ake kiranta da suratul baqara sannan wannan sura ta suratul baqara Allah ya mata falala da yawan gaske a cikin surori na alkur'ani daga cikin falalan da Allah ya mata wanda ya zo daga bakin annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah a hadisi yana cewa la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajen ku su zamanto makabarta ku mai da gidajen ku su zamanto makabarta me a manzo Allah sai ya ce inna shayatina yanfiru ko inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara to shedan yana guduwa baya shiga gidan ma'ana kaga daga yau ina masu cewa aljanu sun dame mu kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magani cikin sauki yace ga suratul baqara duk wanda yake karanta ta a cikin gidansa to shedanu ba su zama a cikin gidan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna shaytana lallai shedan yanfiru gudu yake yi min albayti ga duk wani gida allazi tuqra'u fi suratul baqara wanda yake karanta suratul baqara a cikin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yace iqra'u suratul baqara ku dinga yawaita karanta suratul baqara fa inna akhadhaha barakatun domin riko da ita da yawan karanta ta albarka ne wa tarkaha hasaratun barin suratul baqara da barin karanta ta asara ne wala yastati hal badalatu sannan kuma masu sihiri matsafa bokaye ba sa iya amfani da suratul baqara ma'anan wala yastati wa nan ba ba sa iya haddace ta ba za ka iya samu su haddace za ka iya samun arne ma ya haddace amma aiki da ita fa ba zai iya ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yastati wa hal batala to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa anan cewan lalle mutane su dinga karanta suratul baqara yana da kyau mutum ya lazumci wannan ya zama na koda lazumin sa na musamman yawancin ku mahaddata sai ku yi a rana dai ka samu ka karanta ta kafin a ce ka kwanta ka fita daga gidanka insha Allah ba abin da zai same ka daga bakin mafi tsarkin harce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura ta suratul baqara tana da khasa'is khasa'is wasu abu da Allah ya bambance ta da ita akan sauran surori Allah ya mayyaze ta da shi daga cikin khasa'is din suratul baqara shine kamar yadda muka faɗa annaha atwal suratin fil qur'an duk cikin alkur'ani babu surar da ta kai suratul baqara tsayi abu na biyu anna fiha atwala ayatin fil qur'an ita ce take kunshe da aya mafi tsawo a alkur'ani ayatul mudayana idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu Allah ya ce idan za ku yi mudayana malam za a samu bashi Allah ya ce ku rubuta to wannan ayar kaf cikin alkur'ani ba ayar da ta kai ta tsayi sannan kuma ayar tana cikin suratul baqara ne sannan a cikin bakara din kuma akwai ayar da da cikin alkur'ani babu ayar da ta kai ta ita ce ayatul kursi wanda wannan ayatul kursi din da shaida daga bakin shugaban shaidanin duniya kaf ubansu ya shaida cewa ayatul kursi ta fi alkhairi ce saboda me hadisin abu huraira radiyallahu anhu da ya je ya samu ya shiga sito annabi ya bashi ajiya ya je ya kama wani dattijo yana sata bayan ya rike shi ya ce zai kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi hakuri yace amma in ka dawo zan ƙara kama ka washe gari ya ƙara kama shi ya dawo yace zan kai ka gaban annabi ya bashi hakuri yace to na uku in na kama ka sai gaban annabi na uku da ya kama shi yace sai gaban annabi yace to in ba za ka kai ni gaban annabi ba zan baka abinda idan ka yi shi babu shaidanin da ya isa ya kusance ka kuma dama zuwansa na farko da zuwansa na biyu da zuwansa na uku annabi yana dariya yana cewa abu huraira mutumin ka zai dawo ina labarin abokinka dan haka ana zuwa gaban annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce mai zai dawo abu huraira da ya kama shi na uku kuwa ya ce zai kai shi gaba annabi sai ya bashi ya ce to ga wani abu zan baka ayatul kursi duk lokacin da ka karanta zaka kwanta babu shaidanin da zai kusance ka to kaga shedan fa'ida daga bakin shedan manzo Allah sai ce sadaqaka wa huwa kazubun ya faɗi ya gaya maka gaskiya amma kuma katotan makaryaci ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kazubun to a cikin suratul baqara ne aka samu wannan aya ta ayatul kursi to kamar yadda kuka ji an ja wannan sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif lamim waɗannan harufa aliful lamun mimun ana kiransu da alhuruful muqatta'a harufan da aka harufan da aka alhuruful muqatta'a harufan da suka zuwa suke zuwa a yayyanke to wannan su waɗannan harufa da irin su alif lamim alif lamim sad alif lam ra sad kaf ha ya ayyin sin qaf nun irin waɗannan harufa da suke zuwa a farkon sura ana kiransu mukaffa'at zaka ga sun fara a ƙarƙashin surori wanda suka surorin da suka kunshi wannan surori guda 29 a cikin alkur'ani sannan malamai sun kasu kashi biyu gurin ma'anan waɗannan harufa gurin ba da ma'anansu daga cikin malamai akwai wanda suka mayar da ilimin waɗannan harufan suka ce Allahu alamu in ka zo zaka karanta alif lam mim sai su ce maka Allahu alamu bi muradihi ba mu san me Allah yake nufi ba sai su shige daga cikin malamai kuma akwai wanda suka yi ijtihadi suka ce a'a bari mu fassara su da ma'anan ijtihadi to a wajen yin ijtihadin su sai aka samu maganganun su sun sassaba daga ciki akwai wanda suka ce ma'anan waɗannan harufa duk yanda kaga alif lam ra alif lam mim sad ko nun ko qaf ko kaf ha ya ayyin sad suka ce waɗannan ma'anansu ana nufin asma'us suwari sunayen surori ne da haka suratul baqara a wajen waɗannan malamai me sunanta alif lam mim kun fahimta daga cikin malamai akwai wanda suka tafi suka ce ma'anan wannan harufa qasamun ne aqsamallahu bihi rantsuwa ne Allah ya rantsi da shi wa huwa min asma'illahi tana daga cikin sunayen Allah rantsuwa ne alif lam mim rantsuwa ne daga cikin malamai akwai wanda suka ce a'a waɗannan harufan kaman alif lam mim asma'ullahi husna ne sunayen Allah ne wakila wasu ma suka ce ismul layil azam su ne sunayen Allah mafi girma na hudu daga cikin malamai akwai wanda suka ce a fawatihun iftataha Allahu bihal qur'ana wasu mabudi ne da Allah ya bude alqur'ani da su in Allah ya ce alif lam mim ma'ana ya bude wannan littafi ko suran da shi wasu malamai kuma suka ce ismun ne min asma'il qur'ani sunaye ne daga cikin sunayen alqur'ani haka dai malamai suka yi ta tafiya amma waɗannan da abubuwan da malamai suka kawo sun kawo su ne an dariqil ijtihadi ijtihadi ne babu nassi daga annabi alaihi salatu wassalam wanda ya zo ya ce ga ma'anan waɗannan harufa din duka waɗannan da sahabbai da tabi'ai da manyan malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi dukkan su sun kawo wannan abin ta babin ijtihadi ne amma kuma bisa yaqini dole mu yadda mu amince cewa Allah baya saukar da abin da bai da ma'ana a cikin alkur'ani waɗannan abubuwan sawa'un mun gane ma'anansu ko ba mu gane ba hakikatan suna da ma'ana suna da ma'ana to waɗannan harufa idan ka ɗauke su ka haɗo su gaba ɗayansu a cikin surori 29 da suka fara ɗin nan idan ka haɗo harufan ka goge wanda suka maimaitu in ka goge waɗanda suka maimaitu zaka ga sun zama maka harufa goma sha hudu sun zama ka harufa goma na sha hudu to idan sun zama ka harufa goma sha hudu za su baka wani abu abinda za su baka a rubuce za su baka nassun hakimun lahu sirrun qati'un in ka goge za su baka nassun hakimun lahu sirrun qati'un qur'ani wani nassi ne ingantacce lahu sirrun yana da wani sirri qati'un na yankan shakku in ka hada waɗannan harufan ka goge su bil mukarrarat ko kuma malaman shi'a da suka tashi da suka haɗe wannan harufa sha hudu ɗin sai suka caccanza harufan sai ya ba su ma'ana siratu aliyin haqqun numsikuhu hanyar sayyidina ali gaskiya ne shi za mu rike sai ya ba su wannan da yan sunna suka tashi sai suka ce su kuma eh gaskiya ne kuma mun yarda da ku amma mu ma bari mu caccanza harufa ana caccanzawa sai aka ce sahha dariquka ma'as sunna amma fa sai hanyar ka ya inganta ta hanyar sunna to waɗannan harufan haka aka har hada su dai kowa bisa ijtihadi amma dai maganar da tafi inganci Allahu a'lamu bi muradihi bizalika to shine ma'anan alif lam mim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi zalikal kitabu kalman wannan wancan littafin la raiba fihi babu kokonto a cikin sa to zalika kalman zalika da Allah ya amfani da shi alqur'ani kan ai gashi a kusa da mu manzo Allah shi ma yana kusa da shi to akwai asma'ul ishara a larabci duk abin da kake son ka nuna shi ka yi isharar sa na kusa da me zaka yi amfani haza in yana nesa fa zalika to me yasa Allah ya ce alqur'ani zalika malamai sai suka ce idan abu yana yana kusa da kai amma abun babba ne yana da girma to sai ka yi amfani da suna na nesa don ka nuna abin yana nesa amma ba nisan guri ba nisan makana nisan daraja ma'ana zalikal kitabu wannan littafi ne babban daraja shine inzalul qaribi manzilatal ba'idi inji malaman balaga ka ajiye mutumin da yake kusa ko abin da yake kusa sai ka mai da shi na nesa qur'ani yana kusa da mu amma sai Allah ya mai da shi nesa isharatan ila uluwi sha'anihi wa martabatihi Allah yana ishara zuwa ga ɗaukakan alkur'ani da martabansa zalikal kitabu wannan littafi la raiba fihi ko kwanto baya shiga cikin alkur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi a cikin bakara din ko idan kuna cikin kokonto game da abin da muka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yanke kokontan ta ina za ku yanke fa'tu bi suratin min mislihi ku ba mu sura ɗaya irin daga cikin surorin alkur'ani ba sura ɗaya ba ma akwai gurin da Allah ya ce aya ɗaya ko wacce ce ayar akwai gurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba ma sura ɗaya ba ko aya ɗaya kai ko kalma ɗaya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa amma ba za ku iya ba ku kawo sannan kuma za ka sa'u Allah yana faɗa walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi a cikin suratu yunus kun gani tasdiqan ladhi bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata littattafan da suka zo gaban shi wa tafsilal kitabi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin haka ya fada a cikin suratul sajada to zalikal kitabu la raiba fihi hudan wannan littafin shari'a ne jiya mun yi bayanin shari'a muka ce shari'a ya kasu gida nawa ya kasu gida biyu akwai akwai hidayatu bayanin wa irshadin haka ne ko akwai kuma hidayatu tawfiqin to alqur'ani hidayatu tawfiqin ne hudan alqur'ani shari'a ne kuma zai iya zamantowa hidayatu bayanin din ma lil muttaqina amma ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah suna da girma almuttaquna in an ce almuttaquna kamar yadda sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu subhanallah radiyallahu anhu ya faɗa yake cewa almuttaquna masu tsoron Allah humul ladina yattaquna shirka su ne waɗanda suke kiyaye shirka ba su shiga cikin shirka in ji sirna abdullahi bin abbas wa ya amalu na bi ta'atillahi suna yin aiki ta wajen bin allah tabaraka wa ta'ala al-imam hasanul basari shi ma ka yi faɗa ya ce ittaqawu ma hurrima alaihim sun nisanci abin da aka haramta musu wa addau mafturida alaihim suka kuma ba da abin da aka ce musu wajibi ne su bayar to wannan shine ma'anan takawa to idan mun koma baya kaɗan kamar bayanin da mannan malam aliyu sabuni ya kawo cewa waɗancan harufa duk lokacin da ka ji Allah ya kawo su alif lami ko ya kawo alif lamara za ka samu hikiman kawo su sai kaga a bayan su ana bayanin alkur'ani domin a gwada girman alkur'ani misali kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala alif lamim sai ce me zalikal kitabu la raiba fi wanda littafi alkur'ani alif lamim sad kitabun unzila ilaika littafi ne da aka saukar maka haka alif la mim tilka ayatul kitabil hakim ha mim wal kitabil mubin haka ne inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina haka ka bi sauran surorin zaka ga duka ana amfani da irin wannan to bayan wannan da abinda malamai suka faɗa akan abin da ya shafi wannan almuttaquna masu tsoron Allah da Allah yake cewa hudan lil muttaqina masu tsoron Allah mutane ne waɗanda suke da daraja darajar su ta kai Allah tabaraka wa ta'ala yakan ce yana tare da masu tsoron sa yanda suke wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqina ku ji tsoron Allah ku sani Allah yana tare da almuttaqina almuttaqina di yanda ka gansu zaka gansu tare da Allah in awliya'uhu illa almuttaquna walakinna aktsaruhum la ya'lamu waliyan Allah su ne masu tsoronsa almuttaquna haka ne ko masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar a cikin ra'd to haka Allah yake faɗa waɗannan su ne masu tsoron Allah hudal lil muttaqin sai Allah tabaraka ta'ala ya bada sifan su wanne ne sifan su sai ya ce allazina su ne waɗanda yuminuna bil ghaibi suna imani da gaibu wa yuqimuna salata sukan tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka azurta su yunfiquna suna ciyarwa to anan allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibu shine zaka samu Allah gaibu ne baka ga Allah ba amma mu'mine sun yi imani da shi haka ne aljanna gaibu ne ba su ganta ba in ba sun mutu wanda suka shiga ba amma sun yi imani da shi wuta gaibu ne ba su ganta ba amma sun yi imani da ita haka ne kamar mu yanzu annabi gaibu ne labarinsa muka ji amma mun yi imani da shi to allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da gaibu abin da ya buya musu basu ganshi ba saradi gaibu ne amma sun yadda akwai shi sannan kuma wa yuqimuna salata suna tsaida sallah bayan sun tsaida sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa to menene ma'anan wa yuqimuna salata ma'anan wa yuqimuna salata to akwai abu guda biyu anan wasu al'amari guda biyu masu muhimmanci akwai ada'us salati alal wajhil akmal bi shurudiha kayi sallah da sujadanta da ruku'inta da komai nata ka cika ta daidai malamai suka ce wannan ana kiran shi ada'us salati amma kuma akwai abin da wasu malamai suka yi ijtihadi suka ce kuma ana kiransa iqamatus salati yaushe ake tsaida sallah tsaida sallah ba ana tsaida sallah bane lokacin da ka shiga cikin masallaci tsaida sallah bayan ka fita daga cikin masallaci ka gama ta ne in ka fita sai ka tsayar saboda mai Allah ce inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari da ka je masallaci kai sallah in ka fito sai sallah ta hana ka sata sai sallah ta hana ka ƙarya sai sallah ta hana ka zina sai sallah ta hana ka shan giya ma'ana a kamtar salata to yanzu ka tsaye da sallah can me kai a masallaci addaitar salata ka ba da sallah amma da ka fito sallah ta hana ka ƙarya ta hana ka zina ta hana ka caca ta hana ka shan giya nan kuma ka yi ne a kamtar salata da haka za ku ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wallazi nastajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shure bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu suka tsayi da sallah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata kun gani muminai maza da muminai mata sashin su majibintan lamarin sashi ne me aikin muminai maza da muminai mata ya'muruna bil ma'rufi suna hani suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummunan aiki wa yuqimuna salata dan kuwa suna tsaye da sallah wa yutuna zakata har suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna yi wa Allah da manzon su biyayya ulaika sayarhamuhumullah waɗannan su ne Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim Allah ya sa muna cikin sa wa anaqimus salata wattaqu haka ko ku tsaye da sallah to wannan shi ake nufi da iqamatus salati wa mimma razaqnahum yunfiquna wa ake kira anan wa mimma razaqnahum yunfiqun to wannan shine hakikan abinda ake nufi da wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mimma razaqnahum yunfiqun Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa to anan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya maka cewan a mutum ya yi amfani da abin da Allah ya bashi gurin ciyar da dukiya da yalwatawa saboda ita dukiya akwai wata tana haƙi haƙi ne akwai abin da in Allah ya baka kai ka ɗauka kuɗinka ne a akwai haƙƙinka akwai kuma haƙƙin bayin Allah a cikin dukiyar sannan kuma haƙƙin ya kasu kashi biyu akwai haƙƙin da wajibi ne sai ka cire kamar zakka in dukiyar ta kai nisabin zakka akwai kuma haƙƙin da ba wajibi bane kamar sadaka ana kwaɗaitar da kai ka ciyar haka ne ko kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ya yi wallazina amanu la tulhikumu amwalukum wala auladukum an zikirillahi ya ku mutane masu imani kar ku bari dukiyoyinku da ƴaƴayenku tulhikumu amwalukum su shagaltar da ku an zikirillahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun Allah sai ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun to kun ga Allah sai ya ce wa anfiqu ku ciyar ciyarwa yana da matukar amfani da yawa da yawa daga cikin mutane sukan ɗauka cewa in an ce ciyarwa shine sai alhaji wani sai shekwa ne a'a ba haka bane wallahi ba haka bane zaka samu daga cikin sahabban manzo Allah akwai masu ciyar wannan wani wallahi bai da riga guda biyar amma yana ciyarwa amma kai yanzu kana da shimfidaddin dinki guda goma in wani yazo ya ce maka ban ce wallahi tallahi guda goman kawai ka gani wannan kuskure ne in ka zo kana da naira ɗari a jikinka wani yazo yana buƙatar naira goma kana da goma goma so nawa so goma ka cire goma ɗaya ka bashi ka riƙe tara a cikin naira ɗarin me zan baka gaskiya ka yi haƙuri a'a an gani ka ciyar wa min mara zaka na min fiqun ba sai mai kuɗi ba ciyarwa kai ma da abin da wa alal musi mai qur'ani yace qadruhu tiri wa alal mutiri qadruhu wa to ka gani idan kana da shi abin da Allah ya baka shi zaka ciyar in mai yawa ne mai yawa wa alal mutiri qadruhu in kana da dukiya da yawa ka ciyar in kana da dukiya dan kaɗan ka ciyar kamar yadda Allah yake faɗa allazina amanu an fi min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dadadan abubuwa masu tsarki da kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abinda muka fitar muku daga bayan ƙasa zakka kenan in ka ɗauka ka ciro ka bayar ba ma iya zakkan ba in ka ga mutane sun shige suna bukata ka ba su an gane to sa'annan ciyar da dukiya baya nufin sai kawai al-infaq baya nufin cewa sai dukiya ne zan dauka bayan Allah ya baka ilimi zaka iya daukan wannan ilimin ka yi ne ka ciyar da shi ka yi infakin sa an gane in Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wato wani hanya da zaka taimaki mutane ko wani abu shi ma ka taimaka shi ma infaki ne sannan Allah ya ba kai hatta ibtisama dariya da ka ga murmushi ka kalli fiskan dan uwanka musulmi kai mai murmushi shi ma wannan infaki ne duka ba wai sai da dukiya ake yin infaki ba sannan kuma ciyarwa wanda yake ingantacce addini gori da zagi baya biyowa bayansa ko kuma ka nuna wa duniya riya aini ne yanda yan siyasa suke sai a nuno wani katon dan siyasa ya ji ya siyo buhunhunan shinkafa ya zo zai raba kyautar ramadana ya mako gilas ya zo ya shaƙi yan jarida to wannan mun kawo ne dai don mu taimaki mutanen mu yan constituency shikenan wannan hirar da kai da dan jaridan baka da lada ko ɗaya gurin Allah ka tallata ita sadaka ana son ka yi daman ka ta bayar hagun ka ma bai san an bayar ba to amma kawai sai kaga sun zo suna talle kuma abin da kai kake samu na alkhairi da waɗannan mutanen yafi abin da kai ka zo kake ba su haka ne ko shine sayyidina ali yake fa Allah ya saka kansa sayyidina ali inna ma nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura ko ka ce na gode ba masu an gane amma su wannan mukamin su ne akwai wanda ya baka kyauta yanzu an ce wai yaba kyauta ta kuici in an baka in ka ce to Allah ya saka da alkhairi ba laifi an gane amma in mutum kuma ya tafi yana baka kawai ka bashi sai ya fauce ya tafi kai in baka ko godiya to wannan kuma shi ma zaka nemi ka bata sadakanka saboda inna ma nuqimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatan ku saka mana abinda muka baku ku dawo mana da shi ko kuma ku ce mana ma mun gode ba ma bukata saboda Allah da muka bayar ya san mun yi inna naqafu min yaw min rabbina yawman abusan qamtarira sannan akwai a takeice akwai da a takeice hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake bayyana muhimmancin sadaka musamman musamman a watan Ramadana ƴan uwa a yawaita sadaka a watan Ramadana wallahi ku yawai duk abin dabino ɗaya in ka ɗauka ka ba mai azumi ya buɗe baki da shi manzo Allah ya ce kana da gwargwadon ladan wannan mai azumin ba tare da an rage komai daga ladansa ba dabino ɗaya amma wani irin gasu shi nan sai kaga sun je to alhamdulillah rabbil alamin yanzu za mu yi kokari sirkin a sa shi anan kunin ta can dankalin a ajiye shi anan dabinan kuma a gabana amma ruwan zafin shayin a sa shi kai kadai a karaman kallon me za ka yi da waɗannan farantan an gane to ka nemo wasu ku ci sadaka yana da kyau an gane ko a bayar allahumma aɗi mumsikan khalafan Allah duk wanda yake Allahumma adi mumfikan Allahumma adi mumfikan Allah ka ba mai ciyar da dukiyansa kalafan ninkin ba ninki wa aɗi mumsikan talafan wanda yake rike dukiyarsa malam ashaddun nasi buhulan malam ashaddu min albaki ka boye ka boye kullun kana tanadi annabi yace Allah ya sa tsiyata a ciki malam talafan kullun dukiyar ta yi ta lalacewa dan haka sadaka manzo Allah ya ce tadara kul gumuma wal humuma bis sadaqati ku riski bakaken cikin ku da damuwan ku bis sadaqati da yawan yin sadaka in kuna yin sadaka manzo Allah ya ce yakshifullahu ta'ala durrakum Allah zai yaye muku cututtukan ku wa yansurkum ala aduwikum kuma zai taimake ku akan makiyanku tambayi kanka yau da ka fito kayi sadaka jiya kayi tun da satin da ya shige kayi tun da ramadana ya kama so nawa kayi sadaka intabihu ya ibadallah fahimtum da aka kowa ya yawaita sadaka da aka manzo Allah ya faɗa wani hadisi mai ban mamaki yace salasun abu uku uqsimu alaihinna ni annabi Muhammadu ina rantsewa akan su uqsimu ina rantse muku alaihinna akan abu ukun nan wa uhaddisukum hadisan zan gaya muku wani magana akan waɗannan abubuwan fa hafazuhu ku kiyaye to annabi ya ce ku kiyaye kowa ya kiyaye da masu jin su kiyaye in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko ma naqasa malu abdin min sadaqati ba wani bawa da yake da dukiya yayi sadaka da dukiyarsa za ta ragu in ji annabi yace kullum sai dai yayi ta karuwa yace ya rantsi annabi ya rantsi dukiyan ana sadaka ba ta raguwa wala zulima abdun mazlamatan sabar alaiha illa zadahu Allahu izzan abu na biyu ba a taba zaluntan wani bawa ba yayi hakuri akan zaluncin da aka zalunce shi face sai Allah ya ƙara mai ɗaukaka akan wannan hakurin da yi abu na uku wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi illa fataha Allahu alaihi baba faqrin ba wani bawa da zai buɗe ƙofar roƙo kullun takaffu kana yawo gidan wane ban wane ban wane ban manzo Allah ya ce sai Allah ya buɗe maka ƙofar talauci in dai zaka ce kullum ba wajen Allah kake roƙo ba saboda me a wai an ce Allahu yakdabu in tarakta su'alahu wa tarabna adama hina yus'alu yakdabu Allah fushi yake in ka bar roƙonsa amma dan adam in ka zo mai ban ban tin yana ma dariya kai malam da Allah ka tafi ni kadai ne ka je ka nemi wasu mana ba haka bane ba to wannan shine manzo Allah yana cewa inna sadaqata la tutfi'u gadabar rabbi sadaka tana sauke fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa tudfi'u mai ta tasu'i tana tunkuɗe wa mutum mummunan mutuwa malam kyakkyawan mummunan ƙarshe in kana yawan yin sadaka sai kaga wannan abin bai faru ba nan zan baku wata kissa wani bawan Allah shi da abokinsa su biyu suna tafiya suna tafiya abin hawan su sai ya tsaya da abin hawan su ya tsaya sai ya ce sun rasa yadda su yi su gyara sai ga wani almajiri miskini ya zo yana bara amma yana bara yana roƙon direban da yake tuka mota mai motan kenan ban kaza shi wancan kuma abokin da ake tuka shi sai yana ta kyaran almajirin kai da Allah malam kafi yana ci ka tafi ka tafi ya ce malam ba fa wajen ka nazo ba ga wajen wanda nazo ka bari in ya bani shi kenan in bai bani ba wancan kuwa sai Allah ya taimake shi sai ya ciro sadaka daga aljunsa sai ya ce bismillah sai ya bashi ya bashi sadaka sun tafi a tafiya da suka yi a gaba kawai sai suka yi accident shi wanda ya ba da sadakan mai motan direban sai Allah ya masa rasuwa sai ya rasu da ya rasu aka zo aka yi ta jimami aka zo aka dai kawo gawarsa gida aka yi mai wanka yanda aka saba bayan an yi gama sallarsa da jana'izansa shi abokin da aka yi hatsarin da shi yana kwance bayan ya dawo gida yana jinya yana kwance sai ya mafarki mafarkin da ya yi sai ya ga wannan mutumin almajirin da yake roƙonsu ɗin da yake roƙonsu sai ya gan shi a mafarki sai ya ce masa ka gane ya ce ba kai ne almajirin nan sai ke cewa to wannan ɗan uwanka da ka ga ya ba da sadakan nan duk ayyukansa da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala bai karɓa ba amma kuma an rubuta masa cewa shi ɗan aljanna ne yanda hadisin manzo Allah dai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amalin nari bi amali ahlin nari ko hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha yace an rubuta shi dan aljanna ne wannan ce wanda aka yi an rubuta shi dan aljanna din nan ne sadakan nan da yazo yayi ta karshe ita Allah ya karba da ita Allah ya gafarta masa kaga wancan dan uwan ya samu darasi ko bai samu ba so kaga shine maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tadfi'u mai tatassu'i sadaka taktan tun kuɗi wato mummunan ƙarshe mummunan mutuwa Allah ya tsare mu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anfiq ibn adam unfiqu alayka hadisul qudsi ko Allah ya ce anfiq ibn adam kai dan adam ka ciyar unfiqu alayka ni ma zan ciyar maka to shine in ka koma wancan aya ta suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka azurta su suna ciyarwa ja mana ayan gaba insha Allah
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تو wannan ayoyi da muka karanta yanzu tun daga wallazina farko na allazina yuqimun bil ghaibi din nan ita ce ayar da take sifanta muminai to har zuwa kan wannan aya ta biyar ita ce karshen sifan muminai wallazina yuminuna waɗanda suke imani bima unzila ilaika da abin da aka saukar maka na alqur'ani ya rasulullahi wa bima unzila min qablika da abin da aka saukar na littattafan annabawa da suka zo gabaninka sannan wabil akhirati hum yuqinuna suka tabbatar da cewa tashin kiyama gaskiya ne akwai shi to waɗanda suka yi wannan Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan mutane ala hudan min rabbihim tabbas suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ula'ika waɗannan mutane da suka yi imani da waɗannan abubuwa humul muflihun sune waɗanda suka dace sune waɗanda suke masu rabo a duniya da lahira sune waɗanda 'yan aljanna to a nan Allah ya ce yuminuna bima undila ilaika sun yi imani da abin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana cikin su ga kuma annabi sun ganshi sun yi imani da shi amma wa bima undila min qablika wa ma undila min qablika abin da ya littattafan da suka zo kafin ka da annabawan da suka zo to anan Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana a ƙarshen bakara din ƙarshen bakara sai yake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka mu'minai sahabban manzon Allah da mu waɗanda muka zo bayan sa mu ma mun yi imani an gane wa min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi dukkan mun yi imani da littattafan Allah da duk Allah ya aiko ko da manzanninsa gaba daya bal la nufarriqu baina ahadin min rusulihi babu warewa mu ce mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu yi imani da annabi Isa da annabi Musa ba kamar yadda zaka samu a wajen sauran addinai yahudu da suka tashi sai suka ce sun yarda da annabi Musa da annabi Ibrahim amma annabi Isa yahudu ba su yarda da shi ba bal ma a'udhu billahi iyazan billahi suna kallon sa dan zinani iyazan billahi iyazan billahi an gane su ma kiristoci da suka zo sai suka ce to mun yadda da sauran annabawa gaba daya mun kuma yadda da annabi isa amma ba mu yadda da annabi muhammadu ba a'udhu billahi mu kuma da muka zo Allah ya mana goma shi sai muka ce mun ji mun gani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi yau inda zaka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi imani da annabi isa ba musuluncin ka bai inganta ba in za ka yi imani da ɗaya daga cikin annabawa ba ka yi imani da annabi ba kai ba musulmi ba ne a ce ka yi imani da dukkan annaba da annabi muhammadu sai annabi ɗaya ne kawai wani annabi ka ce ba ka yi imani da shi ba kai ba musulmi ba ne kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli haka Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul ma'ida yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da littafin nan bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min min alkitabi alqur'ani yana gaskata littattafan da suka zo gabanin sa wa muhaiminan alaihi kuma alqur'ani mai shaida ne akan waɗannan littattafan ba na haimana ya danne su ba a'a mai shaida ne akan su haka ne ko sannan kuma zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yanda yake wannan a maganganu gaba ɗaya annabi ya nuna cewa hadisai sun zo da dama manzo Allah yana gwada annabawa ƴan uwansa ne zaka ji yana kiran dan uwana wani dan uwana wani dan uwana wani to wannan yana gwada girman musulunci da darajar da musulunci ya samu na cewa babu wanda ya isa ya yi wani abu ya ce shi abin da zai yi din nan shine ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yadda da sauran annabawa ba wannan musuluncin sa bai inganta ba ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu Allah ya dacar da mu mun fassara zuwa kan ayoyi biyar na na mun fassara ayoyin da suke magana akan muminai su ne waɗannan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun insha Allah tabaraka ta'ala za mu tsaya anan mu amsa tambayoyi idan mu amsa tambayoyi gobe kuma insha Allah tabaraka ta'ala sai mu tashi akan ayoyi da suke magana akan sifofin kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun a karatun mu anzartahum ko ko kuma a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min khatama Allah ala qulubihim Allah ba mu lada abin da muka faɗa wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana albarka annabi Allah ya amfanar da mu ya amfanar da musulmai gaba daya bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tambayoyi in akwai insha Allah
bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wannan yace assalam ni ina tambaya ina azumi tafiya ta kama ni sai na ajiye idan zan ɗauka zan sake niyya ɗaya ne ko kuma kullum sai na yi niyya har a gama azumi
bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah a mutumin da yake azumi tafiya ce ta kama shi akwai wata matsala da yawa daga cikin mutanenmu wanda ba su gane ba zato suke kawai idan ka tashi za ka yi tafiya azumi cikin azumi kawai za ka ajiye azumin ne shikenan ka kama tafiyanka mas'alar tana da hatsari ba haka bane yan uwa na farko abin da suke akwai abin da suke ce mai tabiyutin niyya na farko sai ka kwana da niyyar za ka yi tafiya sannan tafiyar kuma sai ka fara ta kafin alfijir sai ka fara ta kafin alfijir ba wai haka kawai bane ka tashi yau kawai da safe sai wata tafiya ta kama ka kana cikin azumi sai ka ce to bari in babballa azumi na ka balla sai ka daure ba haka ake yi ba ba haka ke ba ka balla sai ka daure akwai na farko kenan wannan mutane su san wannan abu na biyu shine shin tajdidun niyya akan cewon kowane azumi idan watan ramadana ya kama in nayi niyya so ɗaya ya isar min ko kuma niyyan nan da nayi so ɗaya bai isar min ba to malamai sun kasu kashi biyu amma ar-ra'ayu sahib wa sa'ib wa ra'ayul jamhur ra'ayi na malamai jumhurin malamai abinda suka tafi shine kullun sai kayi niyya musamman mu mazhaban mu malikiya kullum sai ka yi ne niyya ta biyutin niyya yau mun yau ba mun yazumi ba to gobe ma sai yanzu sai ka daura niyya in kuma baka yi niyyan nan ba shikenan akwai me akwai qaza'i zaka biya an gane akwai qaza'i dan haka sai a kiyaye insha Allah
na'am na'am akramakallah sai wannan yana cewa a salam malam da fatan ka sha ruwa lafiya menene hukuncin wanda yake azumi amma baya sallah eh
ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya wai menene hukuncin wanda yake azumi amma baya sallah wasa yake ba azumi yake ba wanda yake azumi baya sallah wasa yake ai ita sallah wato manzo Allah ya faɗa yace man lam yada qawla zu wanda bai bar maganan kuce ba da ƙarya manzo Allah yace to Allah baya buƙatan azumin sa falaysa lillahi hajatan ko an yada ta'amahu wa sharabahu in ya ga dama kawai ya ci abincinsa ya sha Allah baya bukatan azuminsa saboda kaulul zur da yake yi to kaulul zur ya karya azumi me ya tsammanin ka da sallah sallah in baka yi baka da azumi saboda sallah ita dama manzo Allah ya faɗa innal ahada allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara babbancin mu da kafirai shine sallah wanda ya barta da gangan dan yana inkarinta haka kawai yake yin ta manzo Allah ya ce ya zama kafiri to kuma dama shi azumi wanda musulmi wanda ba musulmi yana yin azumi da ga mutumin da kar ma ka walar da kanka ka ci gaba da cin tuwanka kawai in an je lahira a hisabi eh in an je lahira a hisabi amma dai wanda baya sallah bai da azumi eh amma sai dai in misali rashin sallan to Allahumma salli ala sayyidina rasulullah me zai jawo ya sa yayi azumi kuma ya ki sallah wannan larurar da girma take ban hararo ta ba dai to amma da yanda tambayan yazo ya ce me hukuncin wanda yake azumi amma baya sallah to wannan shine ma'anansa bai da azumi insha Allah Allah ya samu dace
Na'am, sai kuma wannan yana cewa malam na yi bakance wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma bukata ta bata biya ba a zahiri. Wai to yaya zan yi kenan?
yaya zai yi to kai Allah Allahumma salli ala sayyidina rasulillah yayi bakance wa Allah Nuzuri. ma'ana bakance shine kun gane ko nuzuri kace kayi wani abu Allah in kai min kaza misali Allah in ka bani kana rashin lafiya Allah in ka bani lafiya zan yi azumi uku an gane ko kuma Allah zan yi azumi uku ka bani lafiya sai ya azumi uku kuma lafiya bata samu ba to alayyi halin shi Allah tabaraka wata'ala uh, la yas'alu la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun ba a tambayan Allah me yasa Allah yayi kaza dan adam ne yake cewa me yi kaza sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna Allah la yasta'jilu bi istijali ahadikum Allah baya gaggawa saboda ɗayan ku yana gaggawa an gane ko sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sharadin addu'a shine kyautata zato wa Allah kar ka zo ka dinga cewa da autu da autu da autu nayi ta addu'a nayi ta addu'a walai mustajab li amma har yanzu shiru ba abin da aka amsa min to wannan abun kuskure ne babba an gane wannan abun kuskure ne babba idan ka roki Allah ka roki Allah ne a mazaunin ka na bawa ka kuma roƙe shi a mazauninsa na ubangijinka ka yadda zai iya biya maka bukata to ka jira ya biya maka bukatan a lokacin da yake so ba a lokacin da kai kake so ba saboda wani jinkirin alkhairi ne yanda annabi ya faɗa al'ajalatu min shaitan gaggawa Allah ya baka buka ce ina Allah Allah ina burin kai min da sauri al'ajalatu min shaitan amma wata'anni min Allah sannan kuma addu'a dama an saba zaka iya roƙon wani abu amma shi Allah in yana son ka sai ya duba wani abin da ya fi maka alkhairi sai ya canza maka da wannan abin da ya fi alkhairi an gane ko sannan manzo Allah ya faɗa ya ce kar jinkirin addu'a amsa addu'a ya sa ku ku dinga faɗin maganganu mun roƙa mun roƙa har yanzu ba amsa ba da haka wannan maganan kuskure ne nuzuri da kai ka cika Allah kuma zai biya maka bukatanka a lokacin da yake so ne ba a lokacin da kake so ba insha Allah
Akramka Allah sai tambaya ta kusa da ta ƙarshe ce assalam ina malam fatan alkhairi malam menene hukuncin tazarar haihuwa don Allah malam a gaya min daga Abdullahi Modi Sokoto shigare
bismillah salatu wassalamu ala rasulillah tazaran aihuwa a musulunci a tazaran aihuwa kala kala ne kuma akwai wanda musulunci ya haramta akwai wanda musulunci ya yarda da shi daga ciki misali mutumin da zai yi tazaran aihuwa domin matarsa mebi tana da tana shayarwa nan da nan kuma ya kasa hakuri wani ciki ya shiga to wannan cikin da ya shiga sai ya zama na zai cutar da dan cikin in shayarwan ne zai cutar da misali an lura zai iya cutar da dan cikin zai iya cutar da matan an gane tana samun irin wannan laruran idan ya fuskanci haka to idan ta zo aihuwa na gaba sai yi kokari sai ba da tazara kar ta dinga samun ciki akai akai alal akalli ya bari sai bayan ta haife na cikinta ta yaye shi ta dawo da kwarin jikinta to daga nan kuma sai a samu wani ciki to kaga wannan tazara aihuwan abin da aka yi tazara ne daga mu'akkat daga wani lokaci zuwa wani lokaci shari'a ta yadda da wannan saboda wani dalili wanda yake a ɗibbance likitance da a shari'ance karɓaɓɓe ne saboda a tunkuɗa wace tuta to wannan tazaran aihuwan ba laifi amma kawai sai ka zo ka ce to kuma yanzu ‘ya'ya sun min yawa wallahi tallahi na dakatar da aihuwa haka daga yanzu wannan kuma haramun ne saboda ‘ya'yan ba kai ka halicce su ba ba kai kake da abincinsu ba ba kai kake da rayuwansu ba ba kai kake da kaza ba da sauransu an gane amma tazara dan a dinga samun gab kar su dinga zuwa rututututututututu kuma suna cutar da uwan suna cutar da kai wannan jaiz ya halatta amma kawai ka tsayar da aihuwa haka kawai kamar yadda wani zai ce alhamdulillah ni ya'ya uku kawai sun ishe ni kina aihuwa je a juya mahaifa ka juyo wa kanka bala'i wannan haramun ne haramun ne to wannan shine dai a takaice akwai lokaci da zamu samu insha Allah mu yi magana akai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akan kallah sai wannan tambaya ta karshe yana cewa assalamu alaikum sayyidi barka da wannan lokaci don Allah ina tambaya ne akan waɗansu ‘yan uwa da suke yin wani abu wanda ni ban fahimta ba abin da yi shi ne idan mutum zai tashi sai ya ambaci sunan shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma muna jin kuna cewa Allah shi kadai ya dace a nemi taimako a gurinsa to tambayar da nake a nan shine kiran sunan wani ya halarta idan zaka tashi ko zama da sauransu idan ya halarta dan Allah a bani hujja in rike ko dan saboda miki ubangiji Allah ya ƙara ikilasi sako daga abbakar jafar hussain
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah a a takaice wannan bawan Allah da yake tambaya na farko gyaran da zan yi masa shine a bani hujja in rike ko dan maki to ka bar batun maki ka duba Allah ba ruwanka da maki kai kai abin da ka gamsu da shi ka gamsu da abin da kake kai haka wannan abin yake to sawa'un maki zai mai daɗi ko zai mai haushi zai ba shi haushi ba ruwanka da shi kai dan Allah kake dan haka ka aje haƙƙin maki ka duba haƙƙin Allah wannan abu na farko kenan abu na biyu shine ya halatta ka kira sunan wani dan neman taimako na am ya halatta babu komai a ciki ya halatta iskalin da ake samu da waɗanda suke yunwan shirkantar da al'umman annabi da yunwan bid'antar da su ko kafirtar da su in ka je za ka samu ayoyi da hadisai da suke kawowa suna kawo su ne bai-bai sabanin fahimta akwai kadiya kwaya ɗaya da ya kamata dukkan mu yi ittifaki mu yadda da ita ita ce me kadiyar farko shine da mutum matacce da mutum rayayye da aljani da mala'ika da dabba da ruwa da tsuntsu da halittun da muka sani da wanda ba mu sani ba kaf cikin su ba mai iya cutar da wani sai Allah ya so ba mai iya amfanar da wani sai Allah ya so sawa'un mutum rayayye ne ko matacce ne cewa da ake yi ka roƙi mutumin da yake raye ko ka roƙi mutum abin da ka san zai iya to tambayar anan shine tambayar anan shine ku zauna kawai tambayar anan shine a abin da ka roƙi mutum sai ka ce saboda yana raye zai iya Allah ba zai iya maka bane in mutum yana raye zai iya ko ba zai iya ba zai iya ashe in shirka za ta shiga wannan gurin dan yana raye ne kai to dan wance yana mace ne kace shirka ne to wannan da yake rayen ma shi ma shirka ne saboda Allah zai iya an fahimta to amma a takaicen takaitawa hadisai sun zo ingantattu daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan falatat dabbatu ahadikum idan dabbar ɗayan ku ta kubuce ta kwace a cikin jeji kuka rasa ya ina ta yi kuma mutum ya rasa ya zai yi gashi cikin jeji ne sahara saram manzo Allah ya ce wannan bawan Allah ya kira ya yi kira ya kwale kira ya ce ya ibadallahi a'inuni ya bayin Allah ku taimake ni annabi ne ya faɗa wala kalama ba da kalami rasulillah ba wani zance bayan zance annabi ya ibadallahi a'inuni ya bayin Allah ku taimake ni a jejin ba Allah ne akwai Allah yana nan wa huwa ma kuma aina ma kuntum amma annabi bai ce ka ce ya Allahu ba amma in ka ce ya Allahu ma yayi amma annabi sai ya ce ya ibadallahi inni ya gwada maka ba shirka bane ba shirka bane da haka idan mutum ya zo sai ya faɗi ko ya ce ko zai yi wani abu sai ya ce Shehu Ibrahim ko ya ce Shehu Tijjani ko ya ce Sidi Abdul Qadir ko ya kira sunan wani waliyi to abin da za a duba shine duk wanda yayi wannan abun ku tambaye shi akai yanzu kana nufin shehu tijjani da shehu ibrahim ko sidi abdulkadir ko shehu usman dan fodiyo su ne za su yi maka wannan abun ba Allah ba su za su taimake ka zai ce a'udhu billahi zai ce maka Allah ne zai taimake ni amma waɗannan na kira su ne saboda girman su a gurin Allah ba haka bane ba Allah ne zai taimake ni kamar yanda kamar ana tawassuli da su kamar yanda manzo Allah ya ce ya ibadallahi ya yi nuni bayan Allah ku taimake ni Allah ne zai taimake ka ko su za su taimake ka Allah ne zai taimake ka maulamu shi tsaro Usman Bauchi radiyallahu anhu yana ba da misali yace mutum ne mutum ne yana zaune a gidansa kawai sai barayi suka shigo Allah ya kiyaye Allah ya tsari barayin nan suna shigowa sai ya dauki waya bi awwali ranna sai ya ce to barin kira barin kira barin kira barin kira yan sanda to ina kabar Allah الذين آمنوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا وإنا إليه راجعون ah to ai wannan ka kira su akan abin da za su iya ne na'am na kira su akan abin da za su iya amma Allah zai iya abin da za su iya din ko ba zai iya ba to me yasa ka fi zaben su akan Allah an fahimci wannan illa ma ka tawallahu lana huwa maulina wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu to dan haka maganar da abin da ake yi a nan yan uwa su gane wanda duk kaji ya tashi ko ya miƙe ko ya faɗi ko ya ce kaza ya kira sunan wani ka yi mai kyakkyawan zato ka san bai kira wannan dan ya bauta mai ba kamar yadda annabi ya ce ka ce bayin Allah su taimake ka sannan an samu ɗaya daga cikin sabon manzo Allah kafarsa ta samu me ake cewa da Hausa kagewa kagewa yawa da ta samu kagewa sai aka ce uzkur ahabban nasi ilaika ka ambaci mafi soyuwan mutane a wajenka sai ya ce me ya muhammada ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kira annabi sannan kuma kafa sai ta sace an gane sannan wannan duka da yanda mutane suke ta faɗa dan naga wani malami ma daga cikin malaman su yana cewa ai wannan abin da ake yin maganan ko zuwa kai kana zuwa kana cewa ya ummi ya mahaifiyata wai shirka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ummi kawai dan na ce ya mahaifiyata sai ya zama shirka wai me yasa ba za ka ce ya Allah ya to irin wannan lausa ce shirkiya da take yawo a kwakwalwan irin waɗannan mutanen take jawowa cikin irin wannan maganganun amma hakikatan in mutum ya yi wannan ba laifi ba ne sai dai istidraki sai dai muna kira muna ba da shawara lokacin da mutum ya zo zai miƙe ɗin ko zai yi wani abu gudun saboda wawayen da za su su rudu ba su san me ake ba su ta kafirta musulmai saddu zari'ati kira Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma in kace duk waɗanda zaka kira din wa yafi dacewa ka kira Allah ko waɗannan Allah yafi dacewa ka kira dan haka sai ka kira Allah din ka miƙe ya Allah ya rabbi ka zauna ya Allah ko za ka miƙe alhamdulillah ko za ka zauna alhamdulillah alharakatu wassakanatu kulluha alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shine takaitaccen jawabi da muke gabatarwa Allah ya sa mu dace amma abin da wanda ya tambaya ba shirka bane insha Allah akwai tambaya ko sun kare sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh